الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه السلام alaikum wa rahmatullahi wa barakatu muna gode wa Allah maɗauki da ya sari haɗuwarmu a wannan yammaci na litinin 16 ga watan rabi'in al'akhir a shekara ta 1440 na hijirar manzo sallallahu alaihi wasallam wanda shine 24 ga watan 12 a shekara ta 2018 a lissafin miladiya darasinmu na 77 a karatun littafin fadlul islam na malin shekul islam muhammad bin abdullahab tare da sharhin da muke bi na malin salih ali sheikh babu tafsiri islami mun karanta nasoshin da malin ya kawo mana a farkon wannan babi da kuma kamar da aka saba muna bin sharhin na malin salih ali sheikh dake dake kamar da ya ambata muna kan sharhin ayar farko da ya ambata dama sunan babin babu tafsiri islami babun da yake bayanin akan ma'anar musulunci shine ya kawo mana ma'anar musulunci a luga da lugar larabci da kuma a shar'ance to bayanin na shar'ancen shine muke cikinsa har yanzu inda yake fassarar faɗin Allah maɗaukaki fa in hajjuka faqul aslamtu wajhiya lillahi wa man ittaba'an za mu tashi inda yake cewa wa hadhihi al-aya هي كقوله جل وعلا قل هذه سبيلي أشافنا دلي دبير نوع يتي وهذه الآية أنا بسم الله قرنت بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله يقول الشارع حفظه الله وفقه وهذه الآية هي كقوله جل وعلا قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين لأن من اتبعه سائر على طريقته وعلى سنته وهذا فيه الثبات على السنة وهذا فيه الثبات على السنة والثبات على المنهج وعدم الالتفات عن طريقته عليه الصلاة والسلام ولا عما كان عليه صحابته عليه الصلاة صحابته
ولا عما كان عليه صحابته عليه الصلاة والسلام نعم.
في عقائده وفي العبادات نعم طيب mana yake cewa wannan aya wadda muke magana a kai ita ce faɗin Allah fa'in hajjuka faƙul aslamtu wajhiya lillahi wa manittaba'an in suka yi jayayya da kai yana nufin nasara faƙul to ka ce da su aslamtu wajhiya ni na miƙa fuskata wato na miƙa kaina baki ɗaya lillahi ga Allah wa manittaba'ani haka nan waɗanda suke bi na su ma sun miƙa wuya ga Allah to sai ce wannan ayar hiya ka qaulihi jalla wa ala ta yi kama da faɗin Allah madauki da yake cewa qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ka ce hadhihi sabili wannan ita ce hanyata ad'u ila Allah ina kira zuwa ga Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani kan basira bisa ilimi da ni da wanda yake bi na abinda wajhu shaba tsakanin wannan ayoyi atafin can wa manittaba'an nan ma wa manittaba'ani duk ma'anar su daya can a an yi atafin masu bi din ne ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wajen islamul wajhi nan kuma wajen adda'watu ila Allah ala basira da dukansu kuma ayyuka ne na manzo islamul wajhi ay islamul zati wa islamul raqabati miƙa wuya da miƙa kai baki ɗaya ga Allah maɗaukaki ya bayyana mana anan cewa shi ya miƙa wuya ga Allah waɗanda suke bin sama sun miƙa wuya ga Allah a wannan ayar kuma ya faɗi yana kan hanyar Allah da kuma yana kira zuwa gare ta da shi da waɗanda suke bin sa dukkaninsu suna kan wannan hanya kuma suna da'awa akan basira in ga bangaren inda aka yi kamanceceniyar duka akwai wancan da nan in ka ɗauki maganar islamul wajhi to shi ma nan zai shigo ul hadhihi sabili maganar sabili ma'ana abin da muke kai abin da muke kai shine al-islam yawwa sannan kuma abin da ya shafi addu'o ila Allah sifa ce dama ta manzo kira zuwa ga Allah kuma da shi da masu binsa dukkaninsu suna kan basira da ilimi suke wannan da'awata su sannan ya ce wa subhanallah kuma tsarki ya tabbata ga Allah wa ma ana minal mushriki wannan yana karfafa zancen farko kaunuhu ala sabili to kuma cewa wani sabili ne sabilil islam kuma baya tare da masu shirka kaga dai islamul wajhi nan ma akwai shi ta bangaren cewa an koma zuwa ga Allah kuma ba a yin shirka an yi watsi da shirka sai ce li anna man ittaba'ahu domin wanda ya bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sa'irun mai tafiya ne mai gudana ne ala tariqatihi akan hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa ala sunnati kuma akan sunnarsa wa hada a wannan fihi as-sabatu ala sunnati akwai magana da take tabbatar da kwadaitarwa da muhimmancin tabbata akan sunna in mutum ya hau kan sunna to ya tabbata akanta kada ya zama yana raba kafa ko a yaren zamani kada ya zama akan katanga haka ake cewa ko yawwa shi bai fada nan ba bai fada nan ba to duka dai abinda ake nufi a hausance ya zama cewa kana hanya ɗaya sananniya kana hanyar Allah hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wasabatu alal manhaj da kuma tsayuwa shi ma da tabbata akan manhaji hanyar tafiya hanyar fahimtar nusus hanyar a fifita abin da Allah ya fifita girmama abin da Allah ya girmama hanyar magabata hanyar sahabbai hanyar tabi'ai hanyar as-salafu salih mutum ya tsaya akan wannan manhaji wannan shine daidai kana kan sunna kuma kana kan manhaji wajen fahimtar musulunci fahimtar mai kyau kada ya zama cewa an cakuɗa da bidiyo'i an haɗa abubuwa a ɗauko yau wannan a nan a ɗauko gobe kuma a ɗauko wani abu daga can a'a ka tsaya a fuska guda yawwa kana kan hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk wannan akwai shi a cikin ayar ko babu tunda yace qul hadhihi sabili ya nasabta ta zuwa ga kansa sannan yace ad'u ila Allah ala basiratin kuma sai atsafin waɗanda suke bin sa akai kaga sahabbai su ne sahun farko wajen waɗanda suke bin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to kuma duk wanda ya biyo bayan sahabbai to shi ma shiga cikin wannan yana nuna mana kwadaitarwa akan tsayuwa akan tafarkin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kar a karkace kar a goce kada zamiya ta dauke ka kada shubuha ta kwashe ka kada sha'awa kuma da san duniya da san girma shi ma ya kwashe ka ka tsaya kai hakuri akan hanyar ma'aiki sallallahu alaihi wasallam wa adami liltifati an tariqatihi alaihi salatu wassalam da kuma kada ka yi waiwaye ka yi watsi da hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kana hangen wata ko saboda wani abun da ke kanta na abun kwaɗayi ko kuma wani abu da zai fizge ka dangane da wato kokonto akan abin da kake kai wannan musifu dai guda biyu da muka sani wanda su ne manyan cututtuka guda biyu da suke damun zuciya dan adam cutar mai da mai sha'awa da shubuha yawwa babu abin da ke lalata addinin mutum irin wannan abubuwa guda biyu shubuha abin da ya shafi kokonto da rashin yaƙini zuciyarka tana ɗarɗar baka gamsu da abin da kake kai ba kar ka samu kanka a wannan na biyu sha'awa sha'awa da ta ciki da ta farji da ta mulki da ta kuɗi duk waɗannan abubuwa suna cikin abin da ke sa mutum ya karkace daga addini to kai ƙoƙari ka fi ƙarfin zuciyarka ka tsaya akan hanya ta farki madaidaici irin yadda manzon Allah sallallahu alaihi da shi da sahabbai babu abin da ba a gitta musu ba na duniya amma suka kauce suka rabu da ita manzon Allah sallallahu alaihi a matsayinsa na mafificin halitta da za a aiko shi ma sai da aka nemi shawararsa me za a aiko shi annabi mai sarauta ko ko manzo bawa ya zaɓi ya zama bawa kuma manzo kuma haka ya bauta wa Allah tare da cewa shi ne fi kowa daraja amma zai kwanta a kan tabarma a ga alamar tabarmar ya yi raɗo-raɗo a bayansa zai je yaƙi a fasa masa haƙwaren gabansa zai tashi da yunwa yunwar da za ta yi masa tsanani har ya ɗauko dutse ya ɗora a cikin ya ɗaure shi saboda a ɗan ji nauyi babu abin da za a ci ya fi kowa daraja a duniya amma Allah maɗauki ya sanya sai a yi wata biyu ba a ga hayaƙi ya tashi a murhun gidansa ba sai a ci dabino a kurɓuruwa a haka aka rayu gashi ba wanda ya kai shi daraja da duniya yake so da ba abinda ba za a bashi ku duba wanda Allah maɗauki bai wa duniya irin su ƙaruna da Allah maɗauki yake ba mu labarin wa atainahu min al-kunuzi ma inna mafatihahu latanu'u bil usbati ulil quwwati mun bashi taskokin dukiya waɗanda ba dukiyar ba mafatihahu mabuɗan da za a buɗe taskar ta ƙaruna su ne wa manya-manyan ƙatti da suka taru guri guda mabuɗan ɗaukarsu su ne musu nauyi shine latanu'u suna nauyi bil usbati ulil quwwati da group taron jama'a ma'abuta ƙarfi ba malalata ba ma'abuta ƙarfi a tara su su daga kiɗin da za a buɗe taskar wahala yake musu kaga ba a zancen me aka aje a ciki Allah ya iya kwatance to me Allah bai iya bane ba shi yasa yake hakim gwani in ya faɗi magana sauran bayani in dai mai hankali ne kai duk zaka gano in aka ce maka mabudi ga siffarsa to kaga baka bukatar ka bata lokaci akwai kaza akwai kaza akwai kaza amma me Allah ya masa fa khasafna bihi wa bidarihi al-ard fama kana lahu min fi'atin yansurunahu min dunillah wama kana min al-muntasirin yayin da ya fito yana ganin yana alfahari cewa inna ma utituhu ala ilmin indi Allah maɗauke tuna masa bai ga waɗanda suka fi ƙarfi fiye da shi suka fi tarin jama'a Allah ya halaka su ba sannan kuma sai Allah maɗauki shi ma ya halaka shi aka umarci ƙasa ta buɗe ya faɗa ciki aka rufe ta cike shi ne ma'anar fa khasafna bihi wa bidarihi al-ard to wannan fa wanda Allah bai wannan ke kaga inda duniya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake so da ya samu fiye da ta karuna kuma mai albarka to don haka kada ka bari da dukiya da sha'awa ta tara ta da abin da ya shafi cin ciki hidimar ciki da bautar ciki da bautar farji su kai ka ka saba wa Allah kai haƙuri da matsayin da Allah maɗauki ya aje ka kuma kar ka bari kai kokonto akan addini ka wannan ita ce hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan kuma yana tuna mana har yanzu irin abin da zaka ji wasu mutane yanzu ana magana akan su yi haƙuri su bi addini daidai sai ka sana cewa ai talauci ya yi wa mutane katutu ka san fa shi talauci dan uwan kafirci ne in akwai talauci ba ma abin da za a iya yi duk talaucinka baka taba daura dutse a cikinka saboda yunwa ba duk talaucinka baka taba fitowa kawaye gari yanzu a cikin mu nan dai a ce ga wani saboda tsaba talauci yayi kwana uku ya rasa abin da zai sa ko dabino ko ruwan ma bai samu ba muna da shi irin wannan yunwa akwai ta yanzu babu to amma kukan yunwa yanzu sai hana mutane yin addini daga ka ce abin to ai abubuwan ne duk sun lalace gaba ɗaya ƙasa ta in baka wawuri abin da zaka samu ba ba maganar wawura ba ce kai haƙuri duk abin da Allah maɗauki ya yanka maka na arziki kaga duk abin da ka sa a bakinka da abin da ka taka na takalmi da kayan da ka sa a jikinka da motar da ka hau da babur din da keke da ka mallaka da gidan da kake zaune duk Allah ya gama rubuta shi tuntuni ba in ba wani abu da zai karu abin da aka rubuta a lauhil mahfuz shi din ne shi zai zo maka duk abin da ka samu to dama iya shi ne zai zo maka idan da tarin rabon duniya ne zai wa mutum da shi za a ga kimarsa to kun ga wace kima za ka bai wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam in dai kallon duniya ne me ya ci me ya samu me ya bari ka zo ka ga abin su abubakar da suka biyo bayansa sayyidina abubakar shekara biyu da yana khalifa ba zancen wai a zamanin su su enriching kansu su arzuta kansu da abin al'umma ba a lokacin ma al'umma babu komai sai da sayyidina Umar ya ja hankalinsa ya yadda fa aka yi masa albashi shine aka fara yin albashi sayyidina Umar yace ya kamata a irin harkokinka gashi shugabanci ya tsare ka da abubuwa a yanka maka albashi shine aka yanka masa albashi da ya tashi lokacin da zai rasu a rashin lafiyar sayyidina Abubakar yace shi tunda ya hau khalifancin nan akwai wasu abubuwa da aka kawo masa sakamakon hawansa shugabanci ya kamata a mai da su cikin baitul mali tunda ya gama mulkinsa kun san wannan abubuwa da me da me ai na ga mana kwanan nan ina ji ko ba nan bane bargo ne mayafi da ake lullube jiki da shi mai dan dumi lokacin sanyi da alfadari guda ɗaya da bawa guda ɗaya waɗannan su ne abubuwa na gwamnati kaɗai a hannun sayyidina abubakar lokacin da ya zo mutuwa sai ya ɗauki bargon da alfadarin ya kira abdurrahman a aisha da ɗan uwanta ya ce ku ɗauka ku kai wa umar in na rasu a ce wannan shine abin da dama aka bani saboda mulki yanzu ya ƙare tafiya ta tazo da aka kai wa sayyidina umar sai sayyidina umar sai abdurrahman bin auf yana tare da shi sai ce masa haba ya umar yanzu wannan din ba za ka bar wa alu abubakar ba gidan abubakar zuriyar abubakar ka bar musu dan wannan mana umar ya ce a'a abubakar ya fi ni ilimi tun da shi ya ce a mai da wannan baitul mali to ni kuma ba zan dora masa wani nauyi ba haka aka mai da wannan abun a haka ya rasu to dan Allah amma ka zo ka ji wani yana zagin Abubakar an ture Aliyu daga sarauta an ture shi me aka samu a sarauta me aka samu irin wannan abun da zaka ga a zamanin yanzu ana ta kokawa a kansa an samu mulki ayi wane ne a kashe dan adam ayi tsafi in a raba kan jama'a ayi ta abubuwa duk saboda wannan mulkin kuma iyakarsa shekara hudu su kuma waɗancan ba zancen shekara kaza bane amma ba su tara komai a cikinsa ba haka wallahi in mutum yana son ya zauna lafiya ka rabu da duk waɗannan hayaniyoyi ka zauna akan addinin gaskiya kuma duniyan nan karka ɗauke ta da wata ƙimar da za ta tayar maka hankali ka samu abu falillahi alhamdu kai ƙoƙari ma ka gode wa Allah ta hanyar abin da ya baka ni'ima ce to ka gode masa baka samu ba ka kaddara cewa dama haka Allah ya rubuta ba a rubuta zan samu kaza ba shikenan ka ci gaba da harkokinka wani abun kuma zai zo la'alla ya fi wannan alheri shikenan matsalar ita ce abubuwan da Allah ya tsara mana duk gaibi ne mu a gurinmu inda mun san su ai da mun kwantar da hankali yanzu da ka da ka san abin da zaka zama da ka san abin da zaka mallaka da an nuna maka in yana da yawa yanzu kana cikin talauci me zaka yi sai kaga ka samu hakuri cewa abu kaza lokaci zai zo zan samu kaza ko ba ka bane saboda ka karanta to rashin karatun rashin ganin shi yasa muke ta shan wannan wahala mun dauka babu mai kula da kowa mai kula da tsuntsu da baya tara na jiya ya aje dan ya ci yau kullun zai fita zai samu wuci to yana nan kuma shine mai kula da dan adam dan adam da aka biyo hankali hankalin da ba biyo tsuntsu ba ko ba haka bane tsuntsu ba hankali ne da shi ba amma dan adam an bashi hankali shi marar hankali duk ya yadda da abin da aka bashi da tawakkalinsa da komai amma kai da aka baka hankali da littafi da manzo an aiko maka amma sai ka kasa haƙuri da ɗan talauci na ɗan kwanaki ina faɗin wannan ne saboda na san abin da a halin da muke ciki yanzu galibin mutane kana magana sai ka ji ana ta kukan talauci wai ya hana fita masallaci ya hana haɗuwa ya hana kaza ya hana kaza sai a cewa ai ban fa koshi ba ni ban tunda ban ni in ban koshi ba na kasa komai ma da Allah ya zaka zo kai min wani wa'azi ana samun wannan ko ba a samu ya kamata mu gyara Allah ya samu dace mu tsaya akan hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kar a waiwaya a kalli wata hanyar daban ai watsi da tasa wala amma kana alaihi sahabatuhu alaihi salatu wassalam kar ka waige ka kau daga hanyar sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fil aqaidi aqidunsu abinda suka yadda da shi abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya dora su akai ka yadda da duk abin da Allah ya faɗa a ƙur'ani gaskiya ne aƙidarka ta zama sananniya a bayyane kar ka zama munafiki ka raba kafa nan da can a ka tsaya sanannen cewa kai mai bautar Allah ne Allah shi kadai ba shirka ka rabu da bid'a kowace iri ka haƙura Allah maɗauki zai baka duk ɗaukaka da kake so a duniya wa fil ibadati haka nan a wajen ibada duk bautar da zaka yi ka tsaya kan ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sallar ka irin ta annabi azumin ka irin na annabi zaman ka irin na annabi cin abincin ka komai irin na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a ƙarshe me zai faru rayuwa za ta ƙare za ka bar duniyan nan in ka koma lahira gaban ubangiji me za a tambaye ka matsayinka dukiyarka in ka ga an tambaye ka akan dukiya shine ta yadda ka same ta da yadda ka kashe amma ba me yasa baka tara ba babu mai ma wannan tambayar duk abin da ya shigo hannunka za a tambaye ka ta halal ko ta haram kuma me kai da shi ai mun san wannan yau amma ba za a tambaye ka me yasa baka zama mai kuɗi ba me yasa baka zama kaza ba me yasa baka zama kaza ba har ya zama abin zargi ka zama malalaci a duniya baka da kuɗi ba zai zo ba amma fa wannan baya nufin a rayuwarka ta duniya kar ka nemi abin kanka ka zauna ka zama mabaraci ba wannan ake faɗa ba ka tashi ka nema kai tawakkali kar kai sata kar kai cuta kai haƙuri da abin da Allah baka amma kar ka zauna fa ka zama wulakantacce ka je ka nema kar ka ɗora nauyinka kuma akan mutane yau ka tambaya gobe ka tambaya jibi ka tambaya a'a ka nemi naka wannan ita ce ka'idar karantarwar addini to haka nan ibada ka bautawa Allah madaukaki da ikhlasi yace wa fil ayati aidan a cikin wannan aya har yanzu min al fawaidi akwai fa'idoji ma yattasilu bihi amma yattasilu bi qawlihi alaihi salatu wassalam abin da ya hadu da wato yake da alaka da faɗin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fil hadith alladhi qabl a hadithin da ya gabata wa mubtaghin fil islam sunnat al jahiliya ai abin yana da alaka da wannan ko tunda can ana maganar wujubi ad-dukhul fil islam ko wajibcin shiga musulunci shi yasa aka mana wancan hadisi yawa to nan kuma maganar sabati akan hanyar don haka in kana kan hanyar to karka nemo ta hanyar daban kar kai koyi da wanda ba musulmi ba kar kai koyi da wani abun sabo ka tsaya akan abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya dora ka to a ciki zamu ga annahu a'lana lin nasara a wannan aya da ta gabata fa in hajjuka yake nufi ko yawa fa in annahu a'lana lin nasara manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi sanarwa ya sanar shaida nasara i'lanan zahiran sanarwa bayyananniya bayyinan ba'da muhajjatihim lahu bayan sun yi jayayya da shi sun ja da shi sun masa tambayoyi bayan an yi wannan shine ya gaya musu shifa annahu aslama wajhahu lillah yace kun ga ni fa na mika fuskata da kaina da zatina da komai zuwa ga Allah wa annahu la yuti'uhum fi shay'in min al-amri ya gaya musu shi ba zai da'a da su a wani daga cikin lamarin su ba bai yadda annabi isa Allah bane bai yadda dan Allah bane bai yadda a taru ai bauta iri ɗaya da tasu ba a'a addinin su daban da suka kirkiro shi bayan rasuwar bayan dauke annabi isa alaihi salatu wassalam dan haka shi ba zai zama tare da su ba shi ya koma zuwa ga Allah bautar Allah shi kadai fa a'lana lahum zalika ya bayyana musu wannan fa alimu annahu thabitun ala ma qala sai suka san cewa shi yana tabbace akan abin da yake tafi a kansa abin da ake so a gun musulmi da'iman shine irin wannan abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yi a kowane lokaci ya zama kana da alfahari da musuluncinka ka daina jin kunya a ce maka musulmi duk irin yadda aka ɓata sunan musulmi kai alfahari da kai musulmi ne kuma abin da za ka yi na gyara wannan shine kai ɗin a ganka da hali mai kyau in wasu sun yi kashe-kashe sun yi sata sun yi kaza sun yi kaza kai ka tsaya akan hali mai kyau kar ka cuci kowa kar ka zagi kowa kar ka ci mutuncin wani ko musulmi ko ba musulmi ba a yi mu'amala da kai a ga gaskiya ta kasuwanci ta ajiya ta amana duk a ga gaskiya tare da kai babu wa'azin da ya kai shiga zuciya ga mutane irin wannan na aiki din fiye da na baki to in kai wannan kar ka ja baya da kan addini ka ga cewa ai tunda kana tare da wanda ba musulmi ba bari ka dan rankwafa kai masa abin da zai ji daɗi wanda shi kuma zai saba mana ka addinin kar kai haka ka nuna masa dama ba abin boye boye bane ka nuna masa a mu ba komai a tsarin addinin mu ba a kaza shi su ma a irin wayayyu a cikin su suna respecting irin ne ce ai haka ne ashe na fahimci ku ba kwa cin kaza ko sau nawa ake samun wanda ba musulmi ba saboda makotaka zai je samo wa musulmi saboda shi kuma kyakkyawan hali irin nasa ana samun irin su masu kyakkyawan hali sai ɗauko ya ji an ce musulmi ne makocinsa baya cin naman alade sai je nemo masa na halal wanda yake ci ya kawo shi tun da kai bakona ne zan baka kaza ba zan baka kaza ba ana samu nan ko ba a samu yau da haka in ka zama a bayyane addini amma ka kudindine da tsoro duk inda kake sai ai irin abun su a'a ka rika bayyana kai ga yadda kake kuma ba magana tashin hankali ba ce ba magana rikici ba ce ba amma karka karkata amma ka tsaya akan wato naka addinin kuma kai alfahari da shi wannan daga cikin abu mai muhimmanci a rayuwar musulmi to sannan ya gaya masa ya gaya musu kai fa'alimu annahu sabitun ala ma qala sai suka san cewa shi fa tabbace yake akan abin da ya faɗi hatta wasala al-amru fi akhirih har a ƙarshen lamarin sai da aka kai ila da'wati ila al-mubahalati cewa ayi addu'ar tsinene ne ai mun san wannan yawwa kama huwa ma'lumun fi surati ali imran فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا هو ده منين وأبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذب وانا يتتي مباهلة إن wani ya ja da kai a kai to me za a yi ka ce ku zo mu kira 'ya'yanmu da 'ya'yanku da matanmu da matanku da kawunanmu da kawunanku sannan sai mu kaskanta gaban ubangiji shine abin da ake da nabtahil sai mu kaskanta gaban ubangiji mai addu'a an la'anatallahi ala alkadhib mu sanya tsinuwar Allah ta tabbata akan makarici wannan shi ake cewa mubahala in an tattauna an tattauna an kasa kaiwa ga wani abu akan yi mubahala to da aka yi wannan sai suka ki suka tsorata suka ce kai kun karanta a tarihi a littafanku wannan da kuka gan shi annabi ne duk wanda ya yi mubahala da annabi shi yake halaka kaga su sun yarda da annabcinsa amma ba za su sallama ba saboda ba daga banu isra'ila ya fito ba wannan dai duk kun san shi a littafan tafsiri malamai sun bayyana kala ba'daha to bayan wannan sai malam ya ambata ma'ana ba da ha ai ba da ayati yanzu mun gama magana akan wannan aya wanne ne nassi na biyu inda yace wa fi sahihi an umara ibn al-khattab anna rasul sallallahu alaihi wasallam qala al-islamu an tashhada ko yawa to shine ce wa fi sahihi ya zo a cikin hadisi sahihi an umara daga umar ibn al-khattab radiyallahu ta'ala an anna rasul allah sallallahu alaihi wasallam qala manzo allah sallallahu alaihi wasallam ya ce al-islamu abinda ake nufi da al-islam musulunci an tashhada an la ilaha illallah shine ka shaida cewa babu abin bauta da gaskiya illallah sai Allah wa anna muhammadan kuma ka shaida cewa muhammad sallallahu alaihi wasallam rasulullah manzo ne na Allah wa tuqima salah kuma ka tsaye da sallah wa tu'ti zakka ka bada zakka in kana da dukiyar da za a bada zakka wa tasuma ramadan ka azumci watan Ramadan wata hujjal baita ka ziyarci ɗakin Allah kai haji in istata'ta ilaihi sabila in ka samu hanya zuwa gare shi mun sani wani hadisi mashhuri hadisin Jibril wa qawluhu da fadin manzo sallallahu alaihi wasallam fi sahihi shima da fadin malan nan a cikin littafin sa fadlul islam da yace fi sahihi yace ya'ani abin da yake nufi sahihi muslim domin wannan riwaya ta abdullahi bin umar da ya roto daga babansa to a cikin sahihi muslim ne a kun san kissar mun sha ambata ta ko lokacin da abdullahi bin umar ya zo a madina a ya zo makka wajen haji ko umara aka samu wani bawan allah yahya ibn ya'mur da shi da humaid ibn abdurrahman alhimyari su biyu suka zo suka samu ibn umar suka tambaye shi suka ce akwai wasu mutane a garinmu waɗanda suka fito da wasu aƙidu kaza da kaza da kaza suka ce ba su yarda da Allah maɗaukaki ya san wani abu na ƙaddara ba komai da muka gani wai fararre ne Allah bai san shi ba sai bayan ya faru sun fara fito da irin wannan zancen ya ce waɗannan ba ni ba su ba ruwana da su su ma ba ruwansu da ni ya ce domin kuwa babana Umar ɗan Khattab ya bani labari sai koro wannan hadisi bainama nahnu julusun inda Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam har zuwa ƙarshen hadisi to a ciki ne mala'ika jibril ya zo gun manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya jingina gwiwoyinsa a jikin gwiwoyin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya daura tafin hannayensa akan cinyoyinsa shi kansa sannan ya tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya Muhammad akhbirni anil islam ba ni labarin mai musulunci ma'ana ga mun in an ce al islam to me ake nufi da shi in ku kana neman bayanin ma'anar abu kuma abin nan ya shafi addini ka same shi kuma daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ai bai kamata ka dauki wani ba to to wannan shine ma'anar an fifita nassin an fara kawo wannan nassi shi aka fara kawo mana in an tambaye ka me ma'anar al-islam to in ka kawo waɗannan abubuwa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kawo ka yi bayanin me al-islam tunda dama ba maganar larabcin ake ba maganar larabcin mun karanta a baya yawwa to me al-islam shine sai faɗi waɗannan abubuwa guda nawa guda biyar shahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadur rasulullah ɗaya kenan sallah zakka azumi hajji to wannan shine al-islam to sai ce wa hadha qit'atun min hadith jibril al-ma'ruf hadith jibril al-ma'ruf wannan yanki ne na hadithin jibril wanda aka sani wa huwa fi sahihain min hadith ibn umar yana nan abu bukhari da muslim daga hadithin ibn umar amma bi lafzin akhar da wani lafazin daban wa huwa shine buniyal islamu ala khamsin wannan da wani lafazin yazo fi sahihain wancan kuma wanda muka sani mashhuri dogo a sahih muslim yawa buniyal islamu ala khamsin an gina musulunci akan abubuwa biyar yau karatun namu ko an ce a wannan babin karatun namu kwanan nan yana da muhimmanci ga 'yan uwa masu fita ƙauyuka da ilmantar da mutane ba dan a birni din wai mun ƙoshi da wannan ilimin ba za mu ga a ko'ina ana buƙatar sanin wannan to amma lokacin da aka fita ƙauyuka yana daga cikin babban abin da za a nuna wa mutane asalin meye musulunci menene musulunci to ga abin da za ka gaya musu musulunci shine kaza shine kaza shine kaza kar ka fita daga lafazin manzon Allah suna galibi ko dan tabarruki Allah zai sa maka albarka a da'awarka ka lazimci lafazin da manzon Allah suna yi amfani da shi ƙarin bayani da zai dace da inda kake ƙauye ka shiga mutane ne marasa karatu wannan kuma sai ka zo bayan ka kawo hadisin ka buɗe da shi a cikin bayanin ka sai ka sassauto musu kai magana da hankali daidai irin nasu don mutanen ƙauye in ka tafi musu kawo nassoshi da yawa to ba za su fahimce ka ba amma ka rika haɗawa da bayanan malamai musamman ka hada da kissoshi mutumin kawai yana son kissa wata rana an yi kaza an yi kaza zinnan ko gyangyaɗi ake zaga ko ya farka kana cikin bayani ne za ga waɗanda Allah ya hore wa wa'azi da iyashi za ga suna haddace irin wannan kissoshi daga an zo an fara dama mutane daga ka fara kawo nassi ko magana kala waye kala waye sai ga wasu duk kawai sun gaji kuma haka bane amma kana cewa wata rana sai wani ya kalle ka in ya gaji cewa tabbas labari zaka bayar to sai ya gyara zama wani genge din ya tafi kenan to irin wannan yana taimakawa a ƙauyuka amma a bada kisoshi kuma ingantattu kar ai ƙarya a ciki Allah ya sa a dace yace buniyal islamu ala khamsin an gina musulunci ne akan abubuwa biyar shahadati Allah ilaha illallah shaidawa tabbatarwa za mu ji ma'anar me ake nufi da shahada malam ya kawo mana ba sai na faɗa yanzu ba shahadati Allah ilaha illallah shaidawa cewa babu abin bauta da gaskiya sai Allah wa anna muhammadan rasulullah kuma cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam manzo ne na Allah wa iqamis salah da tsaye da sallah wa ita'iz zakka da bada zakka mun sha magana akan me ake nufi da tsaye da sallah tunda aka ce iqami ko iqamati sala sai da sallah ana nufin yinta a koyaushe ba wata ran kai wata ka bar wata ba duk mutumin da zai wata sallar ya bar wata to wannan ba mai sallah bane yawa sunansa tarikus salati sabanin malamai a kansa ko zancen hukuncin ya kafirta ko bai kafirta ba wannan yana nan malamai sun yi zancen sa amma abinda ake nufi ya zama da'iman kai mai sallah ne da'iman kai mai sallah ne kwanan nake zance ne shi ma'anar ne ko cewa mutum ya tuna tun da ya balaga daga ran da ka balaga har zuwa yau ka taɓa barin sallah a ce ga wata sallah da baka yi ba kuma da gangan akwai wani sai ya aure da a ƙauye sai an yi aure sallah take tsayuwa ko ba haka bane an yi wa mutum ga waina an ware masa an masa aure to sannan zai fara sallah amma duk abin da yake shekaru ko ya kai sha takwas haka zai tabu dumbin masa a rayuwa bai san komai ba bai karanta komai ba bai fahimci komai ba Allah ƙara mana ni'imominsa dan uwa mu rika gode ma Allah a irin halin da muka kai yanzu wajen wayewar addini da akwai jahilci amma ikhlasi yafi yawa da akwai ikhlasi da yi don Allah duk da rashin sanin abu mu kuma yanzu akwai ilimin sosai amma kuma akwai son burgewa wanda yana cikin abin da ke bata aikin mutum mm Allah kyauta mana to yake cewa kuma wa anna muhammadar sallallahu wa ita'iz zakka da bada zakka wa hajjil baiti wa sawmi ramadan a wannan riwayar ya gabatar da hajji kafin ramadan bayyana fi hadal hadith a wannan hadisi ya bayyana arkanal islam rukunan musulunci wal islamu la yasihu illa bi shay'aini shi fa musulunci baya inganta sai da abubuwa biyu baya zama ingantacce sai da abubuwa biyu la yasihu illa bi aqidatin batina musulunci ba zai inganta ba sai da aqida ta zuci boyayya ta zuciya domin haka ne munafikai suka kafirta ko suna da zahiri ba su da batsi tunda ko Allah ya kira su kafirai ashe wani ya nuna dole ne musuluncin mutum sai ya hada da zahiri da batini da ka ka kiyayi a zuciyarka ya zama kana da kyamar musulunci ko kana son cutar da shi ko kana yi masa wani abu Allah kiyaye na san musulmi dama ordinarily ba a samun haka tare da shi to amma ya zama zahirinka haka batsininka zuciyarka ya zama ta yadda da wannan musulunci ba kawai yi kake saboda wani amfanin duniya ko saboda wata maslaha ta rayuwa ba a'a ka yi domin Allah domin baka da sababin tsira sai wannan kullum zancen da mukan yawan yi akan tauhidi tauhidi wasu kaji suna cewa wai shi tauhidin nan mai kullum ai ta zancen tauhidi an yi zancen a baya shi tauhidin nan fa in babu shi to ba shiga aljanna in da shi duk zunubinka ba za ka dawoma a wuta ba duk zunubinka da za ka aikata duk abin da yake ba shirka ba ne in ka mutu ka je ga Allah da shi amma in dai baka shirka to ba za ka dawoma a wuta ba ko dai Allah ya fi maka ra'asan sai ya zama cewa kana cikin waɗanda za ka shiga za su shiga aljanna dukhulan awwaliyan da rahamar Allah ko kuma in Allah bai ga damar ya fi maka ba a azabtar da kai gwargwadon yadda ya so sannan kuma sai a fidda kai sai a shigar da mutum cikin aljanna amma dawwama a wuta a ce har abada mutum ya tabbata a wuta har ran da Allah maɗaukaki zai kira ‘yan aljanna ya ‘yan aljanna ku kawo hankalinku nan ‘yan wuta ku kawo hankalinku nan a zo da mutuwa a yanka ta a ce wannan mutuwa ce ga ta an yanka da haka ya ‘yan aljanna hayatun da ni'imatun wala biduni maut jin daɗi da ni'ima da rayuwa ba mutuwa ‘yan wuta ma a ce to azaba babu mutuwa to in mutum mai tauhidi ne ba za a yi haka da shi ba za a fidda shi ko da wani lokaci ne sannan a mai da shi aljanna wannan bai isa ya nuna maka muhimmancin magana akan tauhidin nan ba ya isa ya nuna maka duk abin da za a ce ka daina shi ka zama mai gaskiya a aiki ka zama irin abubuwan da zaka ji yanzu mutane an fi mai da hankali a kansu a ce ai har zaka ji wani yana cewa ai turawa ma sun fi mu musulunci shi na ganin irin cika alkawari gaskiya da riƙon amana da sauransu na'am waɗannan mu ya kamata mu tallan su mu ne amma sai ka ji wani yana ganin kamar in ba wannan kamar ba musulunci duk mutumin da bai yarda da la ilaha illa ba duk gaskiyarsa ba za ta masa amfani ba duk riƙon amanarsa duk cika lokacinsa duk abin da in ba shi da la ilaha in bai yarda da Allah ya cancanta ya waje ba a bautawa shi kaɗai ba ya ƙudurci a zuciyarsa wane ma Allah ne to babu fa magana a gunsa kun ga ashe kenan dole ne sai da tauhidi sauran abubuwan za su tafi to don haka mutum ya sani cewa musulunci ba zai inganta ba sai da aqida batina ba batila ba batina yawa boyayya ta cikin zuciya sannan wa bi amalin zahiri abu na biyu da musulunci ba zai inganta ba sai da shi to sai da kuma aiki zahiri karka ce kai musulmi ne kuma baka sallah karka ce kai musulmi ne kuma ana saban Allah ana cin amana ana waɗannan abubuwan da yake su ne na zahiri ne kazalika al-imanu haka shi ma imani la yasihu illa bi aqidatin batina wa amal wa bi amalin zahir kun fahimci wannan zancen islam in ka ɗauke shi ma'anarsa shine waɗannan al'amalu zahira din in ka ɗauke shi wannan ma'anar to kuma dama shi din ba zai inganta ba sai da al'amalul batina wa aqidatin batina an gane wannan da kuma a'mal kuma zai zahira to haka shi kuma imani in ka ɗauka shi ne arkanin imanin sitta to shi ma kuma ba zai inganta ba sai da ayyuka don ba za ka ce na yi imani da mala'iku na yi imani da ranar kiyama da kaddara da sauransu amma kuma ba zan sallah ba ba zan azumi ba ba zan zakka ba sai a ce a'a ka bar al-islamu zahir kana al-islamu batin ko wannan shi ma ba zai dole sai an hada gaba daya to shine abin da malam yake nufi ana wato musulunci dai gaba ɗaya rayuwa ce ko in ka fahimci abinda ake nufi da islam shine gaba ɗaya rayuwarka komai naka ka yadda kai bawa ne motsinka don Allah zamanka don Allah baccinka don Allah cin abincinka don Allah maganganunka don Allah dan duka za a lissafa su ran kiyama kuma za a tambaye ka akan su ولهذا قال من قال من أهل العلم shi yasa wasu daga cikin malamai daga cikin wanda suke da ra'ayin cewa innal islam wal iman wahid cewa da musulunci da islam da islam da imani abu ɗaya ne ai kun sha jin muna wannan maganganun abubuwa a darasin a alamu sunna mun yi wannan haka nan darasin arba'una nawawiya mun yi wannan to yau kuma mun shigo shi a matsayin babi a wannan littafin babin fadlul islam na malam muhammad bin abdul wahab a cikin sharhin sa shine malam salih ali shi yake fadin cewa daga cikin malamai masu akwai masu cewa innal islam wal iman wahidun da musulunci da imani abu ɗaya ne ya'ani abin da suke nufi idza tafarraqa aw mutlaqan in suka rabu ko kuma ma mutlaqan ko ma a wanne yanayi in ka faɗe kowanne to kana nufin kowanne ai kun san ka'idan nan da mun sha faɗar ta dai na san yanzu duk wanda yake zuwa makaranta ne ya haddace ta ko wace idza ijtama'a iftaraqa wa idza iftaraqa ijtama'a ina ga duk wanda bai san wannan ba za mu kore shi ko ba ma kora dai alhamdulillah yawwa ma'ana in aka ambaci al-islam shi kadai ba a ambaci al-iman ba shine ma'anan iftaraqa idza iftaraqa dhikran ijtama'a ma'an ko yawwa in aka faɗe su daban-daban ba a faɗi wancan ba aka faɗi wani shi kadai to a wajen ma'ana sai ka kawo duk inda aka ce musulmi kawai ba a ce mumini ba to muminin ya shigo cikin musulmi domin ba dama musulmi ya zama musulmi sai idan shi mumini ne an fahimci abin haka in aka faɗi al'iman shi kaɗai ba a faɗi al'islam ba to al'islam ɗin ya shigo cikin al'iman domin ba zai yiwu mumini ya zama mumini ba sai ya zama musulmi in ka fahimci wannan za ka gane duk inda ka ga ambatan islam ko iman ɗin ko an faɗe su tare ko ba a faɗe su tare ba za ka san ma'anar in ko suka zo tare a cikin nassi ɗaya ko a aya ko a hadisi innal muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minati kaga wannan aya dai an faɗi musulmi an faɗi ko mumini to nan sai ka ɗauki cewa iftaraqa ma'anan yawwa istama'a dhikran iftaraqa ma'anan sun haɗu a ambato to sai kuma su ware ta ɓangaren ma'anarsu sai zama al'islam shi ne al'amalu zahira al'imani kuma ko al'umur albatina min al'itikadati wal amal alƙalbiya an fahimci abin sha to sai ce li'anna kullum min huma ya taju ila'atikadin batinin domin kowanne ɗaya daga cikinsu yana buƙatar aƙida ɓoyayya da imanin da islam ɗin duk kowanne yana buƙata wa ila amalin zahirin kuma na buƙatar aiki bayyananne ko fala yasihu islamu ahadin illa bi imani musuluncin mutum ba zai inganta ba sai da imani kama annahu la yasihu imanu ahadin illa bi islamin imanin mutum ba zai inganta ba sai da musulunci fala yutasawwarun fikaku ko fala yutasawwarun fikakun bain al-islami wal iman zaka baka iya suranta a zuciyarka kai imajinin a samu wata rabuwa tsakanin islam da iman don haka duk inda ka gansu abu ɗaya ake nufi a sai ce bain al-islami wal iman bi annahu yujadu muslimin har yazo da yadda zaka iya cewa wai ga wani musulmi la imana ma abu albatta zai yiwu ba zai yiwu ba baka iya samun wani musulmi ka ce ai al'amalu zahira kawai yake shi bayan albatina yanzu misali ka samu mutum ya ce ni sallan nan zan yi na yadda zan yi sallah zan yi ba da zakka zan yi azumi zan yi haji zan zama mai gaskiya zan yi mu'amala zan kyautata ma iyaye zan yi kaza zan kaza amma fa ni ina ga imani da mala'ikun nan kai zan yadda kuwa to an samu matsala to kaga musulunci babu saboda ba a yadda da wannan abun ba an fahimci abun duk abin da ka bari na imani baka yadda da shi ba wanda abin da aka nema a wurinka shine aqida da aikin zuci to in baka yi shi ba to musuluncin ka shi ma sai bantare to haka nan kuma mutum ya ce shi ya yarda da abubuwan imani nan tunda da faith ne kawai mutum ya yarda da abin nan amma shi zai zaman sa shi ba san rikici haka ba zai sallah ba ba zai azumi ba zai koma ba a bayyana ma baya son ya nuna shi musulmi ne amma dai ya yarda a zuci sai a ce a shi ma wannan islam wannan imanin naka babu shi dole imani sai an yi shi kuma bil amal al-zahira to nan dai a ka'idoji haka a dunkule akan faɗi haka aw yujadu mu'min ko a ce ga wani mu'mini la islama ma'ahu albatta in an ce albatta ne fin sam sam kwata kwata yace hadha la yutasawwar wannan wani abu ne da ba zai yiwu ba baka iya sa wannan ka kimsa irin wannan tunani a kwakwalwarka walaysa bi mawjudin fil haqiqati bal babu ma wannan dan adam ne babu shi duk wanda ya ce maka zai yi sallah to ai zai yi ne saboda ya yarda gaskiya ce sallah yadda da sallar gaskiya ce a zuciya shi ma imani ne ko yadda da cewa waɗannan rukunan guda biyar rukunai ne in ba su ba musulunci shi kansa ai imani ne saboda labari ne ya zo da su wannan hadisin da muke karantawa da kuma ayoyi dai da suke cikin alkur'ani wa inna ma yutlaqu al-islamu wa yuradu bihi adh-dhahir wal batin ويطلق الإيمان ويراد به الظاهر والباطن أنا دي إطلاقي أسكي كلمة أي أمباني دي إتا إن أنت إسلام تو أنا نفن ظاهري دا باطن هكذا أنت إيماني شما أنا نفن أيكن ظاهر دا أيكن باطن لكن الإسلام في الظاهر أظهر وأشهر أما شي لفظ مسلم شي في الظاهر أبيني أظهر يافو بينا وأشهر كما شي في شهر أما غنغن مالمي سيكا أنا شو الإسلام الأنانية ko yawa imani kuma shine ma fil qalbi ma waqara ma waqara fil qalbi imani shine abin da ke cikin zuciya shi kuma islam shine me abin da ya bayyana wal iman shi kuma fil batini azharu wa ashharu eh wajen bayanin imani shi kuma yafi bayyana a matsayin abin da yake batini kuma yafi shahara a fassarar malamai cewa abin da ke boye shi ake nufi da imani wa kullum minhuma kowanne ɗaya daga cikinsu يشمل هو يشتمل على شيئين كركنين فيه يوم نانتي يشمل لا غالبي شملة تعدي بنفسها بس أنكاو على با كواتي يشتمل تو أكن تعدي دا على يوم وكل منهما يشتمل على شيئين كركنين فيه كون ɗaya daga cikinsu wato da islam da iman ya kunshi wasu abubuwa biyu a matsayin rukuni a cikin waɗannan abu me rukuni mun sha magana akan rukuni in an ce rukuni duk abin da yake in babu shi babu abu kuma shi ɓangare ne na abu shi ake ce ma rukuni kullum nakan ba mu ba da bambanci tsakaninsa da sharaɗi ko sharaɗi kuma shine abin da in babu shi ba abu amma kuma shi ba a cikin abin yake ruku'u da sujada karatun fatiha menene a sallah rukunai ne in ba su ba sallah kuma a cikin sallah suke fuskantar alƙibla suturta al'aura in ba su ba sallah amma kuma ba a cikin sallah suke ba to shi yasa malamai su sanya su menene su sharuɗai ne yawa amma waɗannan a cikin sallah suke shi yasa ake ce musu mene rukuni to kowanne da islam da iman ya kunshi abubuwa biyu wanda tilas ne a cikin rukuni ne ba dama su fita waje ba sharaɗi ba ne rukuni ne in babu su babu abu fal islamu kun ga dai al islam al aqidatu rukunun fihi aqida rukuni ne a cikinsa domin al islam mai al islam din abubuwan da annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa su ne islam mai abubuwa biyar da me da me shahada to kaga shahada daga ina take samuwa dole sai ta fito daga zuci duk abin da za a ce ka shaida shi to sai ya samu siffofi uku da malam zai gaya mana na farko i'tiqadul qalbi na biyu an-nutqu na uku kuma al-i'lan ka sanar da wani domin ba a cewa ka shaida abu dama idan ka bar shi a zuciyarka yanzu mai shaida a gaban alkali zuwa yake ya gum haka ya ce ya san an yi abun kuma sai ya dawo gida ai sai ya sanar wannan sanarwar ta ginu ne akan me ta ginu akan abin da ya yarda da shi ya ga an yi ta ginu akan cewa ya faɗa ya san an yi to ta ginu kuma akan a gaban kowa ya sanar cewa kaza don haka duk abin da aka ce shahada to haka ake so kai don haka shahadatu Allah ilaha illallah ba za ta tabbata ba a gun mutum sai an samu waɗannan abubuwa uku kaga sai an samu i'tiqadul qalbi bi anna Allah wahdahu هو المستحق للعبادة وحده وحده دون ما سواه sai ka yarda a zuciyarka duk wani wanda ba Allah ba bai cancanci a bauta masa ba to na aqida ce ko ba aqida ba ce aqida ce don haka ashe kenan al-islam ba zai yiwu ba sai da me sai da aqida wal amalu rukunun fihi haka nan aiki ma rukuni ne al-islam tunda sauran abubuwan ai ayyuka ne da azumi zakka da haji da sauransu to a gefe na biyu wal imanu shi ma imani al aqaidul batinatu ruknun fihi aqidu na zuci rukuni ne a imani i an tu'mina billahi wa malaikati wa kutubihi wa rusuli kaga wannan duk maganar imani na zuci ne ka yadda da abun ka ka bada gaskiya game da bahaushe ke cewa wal amalu aidan rukunun fihi aiki shi ma rukuni ne a imani domin in ba aiki akwai amalun qalbiyya da kuma sauran ayyukan shi ma in baka yi ba to kamar baka yadda ba domin shi khitabin ya zo ne dama ya kunshi umarni duk umarni akwai abubuwa a cikinsa khabar ne kuma talab ne ta wani gefe ana domin in ka kalli ta inda ya zo maka khabar ne ka yadda da qur'ani cewa gaskiya ne ka yadda da hadisan manzo Allah cewa gaskiya ne kaga wannan wata nukta ce ta aqida a ciki sannan kuma a ciki sai aka ce kai sallah to in kai sallar nan ka hada abubuwa biyu ka yi sallar da aka umarce ka da ita kuma ka yarda cewa annabin gaskiya yake da yace maka ai sallah eh Allah ne ya aiko shi aqida ce nan ko ba aqida bace aqida ce don haka imani yana tare da wannan kuma yana tare da aikin zuci da kuma aikin zahiri yace wa hadha hadithu wannan hadisi dalla ala tafsir al-islam bil aqidati wa bi arkan al-islam al-arba'ati wannan hadisi to ina ga lokaci ya kace ko mu tsaya nan saboda mun samu gurin tsayawa gaba ce insha Allah a cikin karatun da zamu iya sai mu tashi akan wa hadal hadisi Allah subhanahu ta'ala ya kara mana fahimta Allah kara mana ilmi Allah tabbatar da mu a hanya madaidaiciya hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wannan yana da tambaya akan malam menene matsayin cin abincin kirsimeti to inda kirsimeti ya zo sai an yi ta maimaita zancen nan ko galibi mutane in aka yi musu shiru mu musamman ma da yake ba mu da a harkar kiristancin da yawa a nan amma dai tambayar ba laifi da kuma sanin hukunce-hukuncen abincin kirsimeti malamai sun kasa shi kashi biyu a dunkule zan ba da amsar ko dogon zance na malamai akwai abin da yake yanka shi akai akwai kuma abin da ma'ana dabbobi kenan da aka yanka akwai abin da kuma tsara shi haka akai aka tuttoya cincin da sauransu kek da makamancin wannan ya zo a aikin wasu daga cikin magabata da suka rayu da waɗanda ba musulmi ba a lokutan bukukuwansu an tambaye su akan wannan sukan ce idan nama ne da aka yanka to kada ku ci idan kuwa wani abu ne da aka ba ku cincin da makamancin wannan ba laifi idan an ci an fahimci wannan wannan akwai wannan fatawar daga malamai in ko mutum ya tsabtace kansa ya tsorace wa kansa abun gaba ɗaya saboda ganin munasabar maganganun malamai irin su ibnu qayyim da suka faɗi cewa har murna kar a taya su abinda suke hangowa shine wannan gefen cewa ka kalli abinda aka gina abin akai cewa an ce wannan Allah ne annabi Isa Allah ne ko dan Allah ko makamanci wannan an giciye shi an yi waye wanda waɗannan duk kuma abubuwa ne da kai a musulunci baka yarda da wannan abun ba so in zaka iya kauce masa shine yafi wasu suna ganin inda mutane suke zaune a cakuɗe da su da kiristoci kuma za a samu matsalolin rashin fahimta in ba su ce musu merry christmas ko makamancin wannan ba wasu malaman suna ganin ba laifi in mutum ya ce muku barkanku ko makamancin wannan in ku hanyar akwai hanyar da mutum zai kauce din wallahi tafi duk da an san cewa babu musulmin da zai faɗi wannan dan magana imam ibn qayyim cewa yi ko mutum ya kubuta daga itikadin cewa wannan abin da suke dora abun akai to dai laifi ne ko mutum ya kubuta daga wannan to barin sa din shi yafi yawa Allah ya kyauta mana amma dai ta bangaren abincin wannan shi ne wato matsala ita ce kai kana musulunci ba ka ganin girman hatsarin addinin da ke da ba musulunci ba musamman kiristanci malam ibnu qayyim yana cewa ba taba zagin Allah irin cewa Allah yana da ɗa ba su kuma jikinsu a sake hankalinsu a kwance suke faɗin wannan aƙida su ce haka suke to yana da kyau in mun samu damar engaging din su tattaunawa kiran su zuwa ga addini nusar da su duk da dai mu yanzu a ƙasar nan irin yadda zaman yake kullun ƙara balbala wuta ake maimakon kwantar da ita wanda kuma ba wani abu ne da zai amfani kowa ba yawwa ƙoƙarin zancen abin da ya shafi a zauna lafiya kowa ya addininsa ya fi mini muhimmanci yanzu amma za ka ga gaskiya irin su tsokanar da suke yi da maganganun da suke yi da abin da malaman suke faɗi ba don Allah ya sa mana mu kuma muna da kawaici da haƙuri ba da tuntuni ƙasar ta rikice ma to kawaicin namu yana da amfani wani gun Allah zai kyauta amma inda kuma zai ɓaci to akwai buƙatar dama manya su ne za su shigo su ɗau matakin da abubuwa ba su ɓaci ba wani kuma yana cewa wanda ya je coci ranar kirsimeti don ya ci abincin kiristoci don allah tsakani da allah mai wannan tambayar ya san wani mai yin wannan abu a cikin musulmi ni ba na jin akwai wani musulmi haka kawai zai tashi je ko dai don bukatar dai kawai a karanta tambayar na yawwa to a saurara ni a tsammani na kamar ba a samu wasu na cewa ana samu ko dan bara ko dan yunwa da ake ciki ya ga ana raba abinci zai je ci to wannan duka da Allah dan saurara san gefe wannan duka yana komawa ne zuwa ga rashin fahimtar duk karatun da muke mutumin da yake mumini ya san menene ake yi a kirsimeti a coci an gina wannan abun ne akan abu kaza asali su ma fa asalin wannan bikin ba daga islam ba daga kiristancin hakika ko in ce addinin annabi isa yake ba asalinsa da ita ranar ita kanta rana ce ta bikin abin nan bikin rumawa da suke satan suke bautawa wannan ranar ba shaidan ba satan wani biki ne da suke sai ya dace da wannan irin lokaci shine suka sanya shi ake aka kirkire shi aka sa masa wannan munasaba don hakikanin me ya faru da annabi isa alaihi salatu wasalam babu wanda ya san shi in ba ubangijin da ya halicce shi ba wanda duk suka halarci abun babu ko ɗaya kuma su ɗin kansu Allah ya ba mu labari walakin shubbi halahu da haka wannan zancen duk da suke faɗa ba a yi shi ba da amma an zo an gina addini gaba ɗaya a kansa to a matsayinka na musulmi da ka san hatsarin da ke cikin irin waɗannan abubuwa to ya kamata ka kaurace mu duk irin inda za a ce ana yin wani abu da sunan shirka ko kuma ɗaukaka wani a bashi matsayin ubangiji ba abun wasa ba ka tsabtace kanka kar a ganka a ciki ballantana a ce ka tafi neman abinci a wurinsu wannan bai dace ba amma in ana tambaya ne akan mutum ya kafirta ko bai kafirta ba to wannan zance bai taso ba ba zancen kafirci bane musamman mutum zai iya yi da jahilci yunwa ce za ta iya kai shi ya je nema a bashi wannan ba ba kafirci bane in misali yunwa ce ta sa ya je kawai dan ya karba abincin yauwa to amma sai ya ɗauki wannan ƙa'ida ya kiyaye abinda aka yanka shi domin wannan yana cikin ma uhilla li ghairi llahi bihi baya cikin ordinary yankan ahlil kitabi da aka ce mu ci domin abincin su ya halatta mu ci da yankan su wanda yake ba na ibada ba wanda yake na ibada ne wannan kar'ai an fahimci da asalin da yake Allah ya samu dace barakallahu fikum wa alaikum salam na'am hmm hmm na'am in je yankan kirsimeti ne bai halatta ba ai dan kirsimeti ya yanka yawa da haka kawai ba ba lokacin kirsimeti bane sai kira liman ko malami a unguwa ce na kira ku dan fati a gidana da Allah ku zo mu ci abinci wannan ciki lafiya baka lafiya yawa amma munasabar ake kallo wato abin da za ku kalla jama'a girmama event din yauwa don me aka yi shi saboda cewa yau ita ce ranar da aka yi kaza aka yi kaza aka yi kaza to in liman ya je to shi ma ya yi wa ma'uhilla li ghairi Allah ya sauke